جيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 24 ga watan jumadal ula hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 15 ga watan 11 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamul Jana'izi wa Bid'ah littafi ne na babban malami Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na 23 a cikin wannan littafi mai albarka muna ta tattaunawa game da wato raka mamaci zuwa makabarta abin da ya zo a sunna game da raka mamaci zuwa makabarta da kuma abin da aka hana yi wanda yake na bid'a ne game da raka mamaci zuwa makabarta wanda daga cikin abin da yake ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana kamanceceniya da aiki irin na nasara shine daga sauti da wani abu na zikiri ko ainihin karatun alkur'ani ko kuma kila ma a samu ainihin wato wata lasifika wadda take ko kuma wani abu mai amsa amo a ce ana ambaton Allah ana daga murya a cikinsa kamar yadda kiristoci kan yi wajen rera injilarsu da kuma ainihin wato wasu zikirai nasu tare da jan murya da karerayata da kuma yin amfani da salo irin na nuna damuwa da bakin ciki mafi muni kuma shine a ce an yi amfani da kayan kaɗe-kaɗe wanda shi ma wannan al'ada ce ta kiristoci ba a musulunci aka same ta ba na a raka mamaci da ganguna ko garaya ko molo ko ainihin shantu ko kuma ainihin wato kayayyakin kaɗe-kaɗe irin na zamani irin su piano irin su jita da sauransu wannan ya zamanto a ana bi kuma ana yin wani nau'i na kiɗa da wasu sautuka masu ban tausayi ko nuna tausayi da bakin ciki kamar yadda ake samun wasu daga cikin garuruwan musulmi suna koyi da arna a wannan kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattabi'unna sanana man kana qablakum saboda yanda muke son koyi da turawa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sai da yace za ku tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzza manzo Allah ce sau da ƙaba haka al'umman musulmi za su dinga ba su da abun burgewa sai turawa a yanayin rayuwarsu a yanayin tattalin arzikinsu a yanayin siyasarsu a suturarsu a mu'amalolinsu a al'adunsu ba wanda suke so su yi koyi da shi sai bature annabi sai yahudu da nasara annabi sallallahu alaihi wasallam har sahabbai suka ce masa wa kake nufi yahudu da nasara yace in ba su ba wa su kullun za ga ake ta kokarin abin nan to haka har a abin da ya shafi bukukunan mu ainihin na auratayya al'adu da ɗabi'u irin na kiristoci da waɗanda ba musulmi ba duk ya shigo cikin cikin mu kuma har biki ba zai zama ya cika biki ba ana faɗarsa ana yaɗa shi a social media har sai an yi koyi da irin ɗabi'u da al'adu da shiga irin ta ainihin wato arna waɗanda ba musulmi ba to haka abin yake har a abin da ya shafi mace-mace in an zo game da abin da ya shafi mutuwa to shi ma akwai wasu wurare da da dama za ga akan yi koyi da ɗabi'u da al'adu irin na waɗanda ba musulmi ba har a abin da ya shafi janaza na fata an gane yake cewa kuma wajibi ne daga cikin abin da ya shafi raka mamaci makabarta wajibi ne yin sauri wajen tafiya da shi sauri kuma sosai amma ba sassarfa ba kamar yadda mun karanta hadisai akan haka akwai hadisin asiri obil janaza fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alai wa in taku ghayra dhalika fa sharrun tad'unahu arriqabikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku yi maza mazan an dauko gawa ai sauri da hanzari aje a kaita domin idan mamacin nan mutumin kirki ne ko gawan nan nagartacciya ce to alkhairi ne kuke ƙoƙarin gabatar da ita zuwa gare shi cikin ƙabarinta idan kuma wannan mamaci masharranci ne ba mutumin kirki ba ne to alal aƙalli sharri ne kuke ƙoƙarin rabuwa da shi daga kan kafaɗunku da kuma rabuwa da shi a cikin gidajenku wannan hadithi wanda mun karanta shi bukhari da muslim sun fitar da shi da wasu daga cikin malaman hadithi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace iza wudi'atil jinazatu wa hatamalaha ar-rijalu ala anaqim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya waylaha aina tadhhabuna ko yadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'ahu lasu'ika hadithin bukhari da nasa'i da iba da baihaqi da imamu ahmad sun ruwaci wannan hadithin cewa duk sanda aka ajiye gawa bayan an mata sallah kuma aka ɗauke ta akan kafaɗun mazaje gawan nan abinda take cewa ku gabatar da ni ku gabatar da ni kaddimo ni kaddimo ni idan ku ba nagartacciya ba ce ana ɗaukanta tana kaico tana ihu tana wayo ta bani ta lalace ina za a kai ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan sauran halittun Allah Allah ya yaye musu wannan hijabin suna jin koke-koke da iface ifacen da mamaci ke yi lokacin da za a kai shi makabarta idan ba mutumin kirki bane babu wanda baya jin wannan ihu da ƙara sai mutum kuma annabi yace da mutum ya ji ko da ya suma wannan hadisin shi ma mun karanta shi da sauran hadisai waɗanda suke da alaƙa da irin wannan ainihin wato hadisi sannan kuma ainihin mun samu cewa cikin abubuwan da aka hana abu huraira radiyallahu anhu lokacin da ya zo rasuwa ya bar wasiya ya ce kar a sa masa tanti a ƙofar gida kar a buga masa rumfuna a ƙofar gida don ya mutu kar a je a ɗauko kanofi kanofi duk a zo a jejjera masa a ƙofar gida wai don a zauna zaman makokinsa a karɓi ta'aziyya ya ce kuma kada a raka shi da garwashin wuta ta hanyar a sa turaren wuta wai don a be shi da kamshi zuwa makabartarsa ya ce kuma a yi gaggawa wajen tafiya da shi zuwa makabarta ya ce domin na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iza wudi ar-rajulu salihu ala saririhi idan aka ajiye mutumin kirki aka dora shi akan makara qala cewa yake qaddimuni qaddimuni har zuwa ƙarshe haka abdurrahman ibn jaushan shi ma yana cewa na kasance a janazar abdurrahman ibn samura sai ainihin ziyad faja'ala ziyadun wa rijal sai da ziyadu da wasu mazaje min mawalihi daga barorinsa yamshuna ala anaqi aqabihim suna tafiya akan wato kafafuwansu a amama sarir a gaban ainihin wato a gaban makara suna ta sauri sun ya ƙuluna ko kuma sun shige can gaba suna cewa mutane ruwaidan ruwaidan ku ba a hankali a hankali kamar suna ganin saurin yayi yawa ruwaidan ruwaidan barakallahu fikum sai abubakar ta yi maza maza ya ainihin wato bu wasu lunguna cikin lungunan madina ya hau kan alfadararsa ya sha kansu ya ce khallu wallazi akrama wajha abil qasim sallallahu alaihi wasallam yace ku daina wannan cewa ruwaidan ruwaidan din yace na rantse da wanda ya girmama ya mutunta fuskar baban qasim sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aytuna ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la nakadu an narmula biha ramalan yace kirzi rage a ce mun fara sassarfa ko mun yi sassarfa da mamaci mun dauko shi matukar sassarfa da aka babu maganar tafiya a hankali lokacin da aka dauko mamaci illa mai ciwon kafa ko mai nauyin jiki sai ya bita daga baya ya biyo baya shi ya bar masu hanzari da masu jini a jika su bita daga gaba wannan hadisin shi ma mun karanta shi Imam Abu Dawud ya ruwace shi da wasu cikin marwaita sai dai kawai malamai sun yi ittifaki akan mustahabbancin yin sauri da janaza sai dai fa in ana jin tsoron saurin zai haifar mata da wata matsala duba da yanayin mamacin da irin salon da ya rasu da kuma yanayin da aka sami kai a ciki to wannan in zai ba da matsala to ana iya tafiya da sauri gwargwadon bukatar da ake ganin ba za ta cutar da shi mamacin ba to wannan kusan dukkan abin da ainihin wato muka tattauna kenan a satin da ya gabata sannan babu laifi wato a yi raka janaza ɗin wasu na gaba wasu na baya dama hagu wannan duk mun karanta hadisai da suke fa'idantar da haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka sayyidina abubakar umar duk sun kasance suna tafiya ne a gaban janaza kuma sukan yi tafiya a bayanta wannan shi ma hadisan duk mun karanta su da kuma waɗanda suka fitar da su sai dai abin da yafi kyau yafi falala almashiyu khalfaha suka ce shine rakata binta daga baya li'annahu muqtada qawluhu sallallahu alaihi wasallam wattabi'ul janaiz wa ma fi ma'anahu mimma taqaddama sai dai almashiyu khalfaha afdalu min almashi amamaha wato tafiya a baya yafi abita daga gaba na fata an gane to wannan duk kusan mun tattauna wannan zamu tashi gaba ta 52 qala almuallif rahimahullahu ta'ala wa yajuzu ar-rukubu bi sharti an yasira wara'aha yana halatta ar-rukubu hawa abin hawa wajen raka janaza bi sharɗi amma da sharaɗi an yasira wara'aha wanda yake kan abin hawa zai dinga bin mamaci a baya ma'ana in mutum yana da keke ko mota ko mashin ko dukkan wani nau'in abin hawa to shi zai iya hawa abin hawansa amma zai raka wannan mamaci zai dinga zamantowa su suna baya kada ya shan kai ko ya fito wata hanya ya je can makabarta kaga wannan baraka janaza ba ta shi il janaize ba yanzu duk wanda kawai hawa abun hawa kawai shi yana ganin tunda a kafa ake shi sauri yake ai gara ma bai je ba domin an ce ya raka ta shi ba raka ta yi ba kuma za ga ana ta samun irin wannan ta shi il janaiz gaba ɗayan an ganka za a ɗauka kasuwa za ka fita ko unguwa za ka je inda gawar hanyar da ta bu daban kai inda hanyar da ka bu daban to kaga wannan ya nuna ba ta shi il janaiz ba za ga muna samun wannan kusakuran har a kafan ma wani lokaci zai ga gawa ta bi ta wani waje wani shi kuma ya yanke ta wani gurin da ana samun irin waɗannan abu waɗannan kusakuran ko saboda haka in dai za a raka gawa ya zamanto a da an ganka an san kana da alaka da wannan gawar ko kana gabanta ko kana damanta ko hagunta ko bayanta amma ka tsaya ku ta hira da abokinka ta yi nisa sosai sannan kai kuma ku ta tafiya kana shakara wannan ba raka ba ta shi il jana'iz bane asiri ubil jana'iz da aka faɗa kai ba kai ba haka kuma ka sha kanta dan kana kan abin hawa ka wuce can ka riga ta isa makabarta wannan ma ba ta shi il jana'iz bane da haka in mutum yana kan abin hawa ko mashin ko mota ko keke to shi kuma sai ya ba magana sauri ko hanzari su suna tafiya na kafa tunda dole tafiyar ka za ta fita su sauri kai sai ka dawo baya in ka tadda su sai ka dan rage gudu ko ka tsaya in suka dan baka iska sai kai kuma ka dan sake matsawa kana bin su a hankali a hankali har a isa da kai to a haka ne zaka samu ladan wanda ya raka janaza ya tsaya har aka binne ta falahu qiratan liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama ar-rakibu yasiru khalfal janaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda yake kan abun hawa fa zai yi tafiya ne a bayan janaza zai bita to Allah mu ci gaba da wayar da kan mutane akan wannan ni dai na lura kusan haka in dai akan abun hawa mutum yake to baya jira kawai zai yanke ta ne kawai tafiyarsa kawai sai ku je ku tarar duk tuntuni an je mutum shi ba ba haka yaje ba baya cikin masu haka kawai dai shi kawai shi ba zai iya tunda a kafa suke shi kuma yana kan abun hawa kawai bari ya zuka abun hawansa da gudu kawai je can ya tsaya to kaga wannan yana daga cikin kuskuren da ake samu da haka wanda zai raka janaza yana kan abin hawa to zai bi a janaza din ne daga baya wa qad madha zalika bi tamamihi fil mas'ala 50 yake cewa wannan bayani ya riga ya gabata a baya a mas'ala ta 50 cikakken bayani akan haka ya gabata lakinnal afdala sai dai dukkan abin da yafi falala fa almashiyu tafiya a ƙas kai kanka mai abin hawan abin da ya fi falala ka kafe abin hawanka ko ka kulle shi ko kuma ba ma ka fito da shi daga gida ba ka je in an fito da janaza aka yi mata sallah ko raka a ƙasa kuma ba kasafai aka fiye ɗaukan janaza a kai ta da nisan da mutum ba zai iya taka a ƙasa ba hakan samu wani ya bada wasiya ko ya ce a kai shi can wani guri mai nisa amma ba kasafai aka fiye samu ba to in dai har makabarta ta yankin ku ce an saba wasu a kafa suke ita su kansu madauka waɗanda suke dauke da gawar ga suna a kafa suke tafiya to ai kaga babu babu wani tilasti ko kuma larura da za ta tilasta wa mutum in dai ba ciwon kafa yake ko rashin lafiya ko wani abu ba da zai sa sai ya hau abin hawa da haka abin da yafi falala wajen raka janaza shine raka ta a ƙasa ba akan abin hawa ba la'annahu al-ma'hudu anhu domin shine abin da aka saba daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam walam yarid annahu rakiba ma'aha ba a samu ba ko da hadisi ɗaya cewa annabi ya hau kan abin hawa ma'aha da raka janaza bal qala thauban thauban radiyallahu an thauban radiyallahu anhu ma cewa yayi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utiya bi dabbatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo masa da dabba ma'ana abin hawa wa huwa ma'al janaza yana tare da wata janaza sai aka ko irin masu lift ko kuma aka zo masa da abin hawa aka ce hau ko kuma wani ya zo kila kana tafiya ya zo da mashin ya ce malam bismillah sai ka ce masa ina dan son samu ladan takawa a ƙasa din na gode ka kyale shi ya tafiyarsa an gane ko wani karramawa ce da girmamawa sai ga kamar ko baka samu wanda zai dauko ka bane sai ya tsaya ya ce zai dauko ka to ka kai kuma tunda akwai abin da kake kake kwaɗayi sai ka ce masa ka gode babu laifi ya je kawai kana son ka samu ladan takawa din ne kakka ce exercise in ka ce kana so ka dan exercise to kaga ba lada zaka samu ba exercise kake ka san wani ka ce zaka dauke a ina dan son dan motsa jikin ne to motsa jiki kaga daban ka ce a ina son dan raka ta ne a ƙasa ina fata an gane ya ce an zo annabi sallallahu alaihi wasallam da dabba ma'ana abin hawa wa huwa ma'al janaza yana tare da janaza fa'a ba an yarka ba yaki hawa falamman sarafa amma da zai dawo bayan an binne mamaci utiya bi dabbatin sai aka kawo masa abin hawa fara kiba sai ya hau kaga kenan ashe babu laifi a dawowa ka dawo ayi dawo ba ta da wani matsala da haka in ka tafi a ƙasa kaga wanda zai dawo ka ce ko ma ba bai ganka ba ka ce a wani tsaya mu dawo babu laifi an gane amma a tafiya shi ya ganka ma kai ba gan shi ba ya tsaya ya ce hauka ce a yi gaba ma na same ku an gane amma a dawowa za ka iya hawa abin hawa annabi sallallahu alaihi wasallam a tafiya ba a samu ya hau abin hawa ba wajen raka janaza amma a dawowa an zo masa da abin hawa kuma ya hau faqila lahu har ma aka tambaye shi inji sauban faqala sai ya ce aka ce ya makin Allah da zaka tafi aka ce ka hau ka ce a'a kuma yanzu gashi a dawowa an kawo abin hawan ka hau sai ce innal mala'ikata kanat tamshi to ai mala'iku su ma tafiya suke a ƙasa in za a raka gawa su ma a kafafuwan su suke tafiya falam akun li arkaba ba zai yi ni in hau abin hawa ba wahum yamshuna mala'iku suna tafiya a ƙasa ni ina kan abin hawa mala'iku su kuma suna tafiya a ƙasa falamma zahabu yace yayin da aka je aka raka mamacin makabarta aka binne shi yayin da mala'ikun suka tafi arakibtu shine ni kuma na hau akhrajahu abu daud imam abu daud ya fitar da wannan hadisin mujalladi na biyu shafi na 64 zuwa 65 al-hakim shi ma mujalladin sa na 1 shafi na 355 imam al-baihaqi mujalladi na 4 shafi na 23 wa qala al-hakim sahihun ala shart ash-shaykhain wa wafaqahu adh-dhahabi wa huwa kama qala wa fi riwayatin lil-hakim wa ghairi a cikin wata riwaya ta hakim da wanin sa an thawbana daga thawban قال يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة من زن الله صلى الله عليه وسلم يا فتوجن وتجنازة فرأى ناس الركبان سيغا متاني أكن أبابا هوانسو فقال ألا تستحيون يتي بكوا جكون يابا ينزو بذاكو جكون يابا إن الملائكة الله mala'ikun Allah ala a ƙadamihim suna kan diga-digansu wa antum ala zuhuri dawab ko kuma kuna kan ababen hawa kuna kan mashina da motoci da kekunan ku wa sanadu ha da'ifun sai dai isnadin wannan ruwaya da'ifi ne da'ifi ya ce ruwayar wa ruwaya mawqufan amma an ruwaito ruwaya mawqufiya wa qala al-baihaqi imam al-baihaqi yace innahu asahu ruwaya mawqufiya ita ce tafi inganci qultu wa madaruhu marfu'an shak albani yace amma dai dukkan inda hadisin ya taho marfu'an marfu'i ne wa mawqufan kuma ko kuma wa madaruhu mawqufan wa marfu'an wa mawqufan daidai ta inda hadisin yazo da hanya marfu'iya da mawqufiyar ala abi bakar ibn abi maryam dukkaninsu hanyoyin ko marfu'iyar ko mawqufiyar ta zo ne ta kan abi bakar ibn abi maryam wa huwa da'ifun shi kuma da'ifi ne da aka koda ka ci karo da ruwayar mawqufiya ita ma bata inganta ba saboda akwai abi bakar ibn abi maryam a cikin isnadin shi kuma da'ifi ne da aka kaga kenan anan mun fahimci cewa ashe tafiya wajen raka janazar a ƙasa shi yafi sai dai in akwai larura kamar yadda muka faɗa kila mutum ba shi da lafiyar da zai iya taka a ƙasa ko yana da larurar ƙafa ba zai iya taka ya je a ƙasa ba kuma yana son falalar zuwan to kaga shi wannan zai iya ainihin wato me hawa abin hawa amma babu laifi in mutum yana ko da babu wa'annan uzurrukan ya so kila yana son daga can zai wuce wajen aiki ko daga can zai wuce kasuwa to babu laifi ya hau abin hawan amma abin da ake cewa sai ya buga mamacin a baya ya bugawa a baya ya zamanto waɗanda suke ƙasa da waɗanda suke dama da mamaci wato janaza hagu da janaza gaban janaza duk suna tafiya a ƙasa shi kuma yana baya da shi da ire-irensa masu abin hawa an fahimta to sai kawo ya ce wa ammar rukubu ba'adalin sirafi anha amma hawa abin hawa bayan dawowa daga kai mamaci makabarta fa ja'izun wannan ya halatta biduni karahatin ba tare da wani karhanci ba zaka iya dawowa akan abin hawa li hadisi sauban al-madhkur saboda hadisin sauban wanda ya gabata anifan yanzu yanzu nan wa mithluhu hadithu jabir akwai kuma kwatankwacin irin hadisin sauban hadisin jabir bin samura radiyallahu anhu kala da yake cewa sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala alabun dahdah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah ga sahabun nan Thabit ibn Dahdah wa nahnu shuhudun Jabir bin Samura yace lokacin mu muna halarce mu ma mun zo muna gurin wa fi riwayatina wata riwaya kharaja ala janazati ibn Dahdah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wajen raka janazar ibn Dahdah mashiyan akan akan akan kafarsa thumma utiya bi farasin uryin sai aka zo masa da doki uryin wanda yake ba shi da sirdi fa'aƙalahu rajulun sai wani mutum ya ɗan rirriƙe dokin fara kibahu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hau hinan sarrafa lokacin da zai dawo daga makabarta zuwa gida faja'ala yata wato yatawaqqasu bihi sai dokin yake ta irin wannan tsalle din da shi shine yatawaqqas an gane ko ay yathibu wa yuqaribu al-khatwa irin dan tirje wannan da doki ke dan dinga tsalle haka sai ya dinga yin haka da annabi sallallahu alaihi wasallam wa nahanu natba'uhu nas'a khalfahu yace mu kuma muna biye da annabi sallallahu alaihi wasallam muna bin sa a baya wa fi riwayatina wata riwaya haulahu muna kewaye da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma mun bashi an bashi abin hawa yana tafiya akai qala yace fa qala rajulun min al-qawm sai wani mutum cikin mutanen wato da ake tafa sai suka sai ya ce innan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace kam min izqin mu'allaqin aw mudallan fil jannati libn dahda wannan mun karanta wannan kissa ta sa a cikin ina ganin fannu ta'amul ne bainaz zawjayn mun karanta kissar ibn dahda wanda ya bada gidan gonarsa din nan ko ya fita matarsa ita ma yana zuwa yace to fa wannan fa mun riga mun ba Allah tace masha Allah ita ma ta murna to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace naga izkin mu'allak wato dabino mai tarin ‘ya'ya wanda yake lilo au mudallan ko wanda ya yi ƙasa-ƙasa fil jannati a aljanna na ce wannan dabinon fa aka ce libin dahda dabino ne na ibn dahda sabit ibn dahda radiyallahu an to lokacin da wannan sahabi ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka janazarsa sannan da ya raka janazar tasa a ƙasa sai kuma a dawo ya dawo akan abin hawa akhrajahu muslim Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi a mujalladin sa na uku shafi na 60 zuwa 61 wasiyaqu lahu wannan lafazin ma na shi Imam Muslim ne Abu Dawud Imam Abu Dawud shi ma a mujalladin sa na biyu shafi na 65 wannan sai Imam An-Nasa'i ya kawo wannan hadisin mujalladin sa na 1 shafi na 284 wa Tirmidhi haka Imam Tirmidhi a mujalladin sa na biyu shafi na 160 138 wa sahahu Imam Tirmidhi ya inganta shi والبيهقي هكا إمام البيهقي مجلد سنهود شافي نا عشرين دا بيوزوا عشرين دا أكو والطيالسي هكا الطيالسي حديثي نتدري بكوي دا ستين زوا دري بكوي دا ستين دا, دا إمام أحمد مسند مجلد نبيار شافي نا 98 zuwa 99 da kuma na 102 min durukin daga hanyoyi daban-daban an simaki bin simaki bin harbin daga simaku dan harba anhu war riwayatu thaniya riwaya ta biyu lin nasa'i ta imamu nasa'i ce wa ziyadatu fiha ziyada da aka samu a cikin ta kuma tirmidhi riwaya ce ta ziyada ce ta tirmidhi fi ihda riwayataihi cikin ɗaya daga ruwayoyinsa wa ma'ana hadith dayalisi wanda imamu dayalisi ya kawo ma'anarta wa riwayatu thalitha li ibn abi li abi daud riwaya ta uku kuma li abi daud ta abi daud ce wa tirmidhi wa li muslim wal baihaqi wa ahmad fi riwayatin lahum والزيادة الأولى للنساء والأخرى لأبي داود وهي نص في أنه صلى الله عليه وسلم وأن حديثا نسي نتشوى النبي صلى الله عليه وسلم ركبا يا هو كان أبين هوا عند انصرافه من الجنازة لوكتن داو والسجدة دقا كي جنازة مكبرتا وقد خفي هذا على أبي الطيب صديق حسن خان duk da cewa wannan hukuncin ko wannan matsala ta ɓoye wa abu tayyib siddiq hassan khan fasta dalla shi da ta yi sai kafa hujja fin rauda a cikin littafin sa raudatun nadiya mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da uku ala annal mushayyi'a lil janazati shi sai ce ai mai raka mamaci zuwa makabarta mukhayyarun an bashi zabi baina an yamshiya amamaha ko dai ya tafi a gabanta aw khalfaha ko bayanta bi hadha hadisi sai kafa hujja da wannan hadisi fa qala sai yake cewa inna sahabata kanu yamshuna haula janazati ibn dahda sai cewa domin sahabbai sun kasance suna tafiya a kewayen janaza ta ibn dahda wa hadha khata'un sai Sheikh Albani ce wannan kuskure ne shi Siddiq Hassan Khan rahimahullah ya samu min wajahaini ta fuskoki guda biyu al'awwal fuska ta farko annahu laysa fil hadisi ma zakarahu a cikin hadisin abid da hada babu wannan lafazin da ya ambata bal huwa sarihun fi annahum kanu yamshuna hawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya bayyana karara a cikin ruwa hadisin ibnu dahda sahabbai sun kasance suna tafiya ne a kewayen annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kewayen ita jana'iza din ba wala talazumin bainal amrayn kuma babu wani talazumi tsakanin al'amuran guda biyu kama huwa zahirun kamar yadda abin ya bayyana athani fuska ta biyu anna zalika kafin inda linsirafi min aljanaza wannan ya wadatar yayin dawowa daga kai mamaci makabarta yayin kai janaza kama sabaka kamar yadda bayani ya gabata wala alla sababal wahami watakila dalilin da yasa Siddiq Hassan Khan ya samu kuskure ya samu wannan wahamin riwayata Amr bin Musa ila ya ci karo ne da riwayar Amr bin Musa ibn al-Wajaba ibn al-Wajih kai ibn al-Wajih an simakin daga simak ibn Harbin bihi bi lafazin da lafazin ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja ya fito ma'a janazati Thabit bin Dahda tare da gawar Thabit ibn Dahda ala farasin akan doki a garra muhajjalin tata wato dokin a garra muhajjal mai fari biyar tahtahu manzo Allah yana saman sa yana saman wannan dokin dokin yana ƙasa walaisa alaihi sirjun ko sarjun wato babu sirjun babu sirdi akan dokin ma ma'ahun nasu wa hum haulahu tare da shi da mutane cikin sahabbai suna kewaye da shi qala mai ruwaya yake cewa fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sauka da kan dokin fa salla alaihi sai yayi wa sabit bin dahda salla thumma jalasa sannan ya zauna hatta faraga minhu har sai da ya gama yi masa salla thumma qama sannan sai ya tashi faqa'ada ala farasi sai ya zauna akan dokinsa thumman dalaka yasiru haulahu rijal sannan sai ya tafi mazaje suna bin sa ko suna kewaye da shi wannan riwayar kila ita ce ta ja shi Abu Tayyib wato abin nan Siddiq Hassan Khan wajen bada waccan fatawa ko kuma wajen yin hujja da wancan hadisi akhrajahu Ahmad wannan riwayar Imam Ahmad ya fitar da ita a mujalladin sa na biyar shafi na 99 fa hadha sarihun fi rukubi athna tashyi'iha to wannan hadisin kaga bayani yake karara wajen hawa abin hawa a lokacin da ake tafiya wajen kai janaza aidan walakinahu bi hadha siyaqi batilun sai dai hadisin da wannan siyakin wannan lafazin hadisi ne batil hadisi ne wanda yake ba shi da inganci li'anna umar bin musa saboda wannan umar ibn musa din ka hadha kana yada'ul haditha ya kasance yana yin hadisan ƙarya fala yuhtajju bihi shi sa ba a yin hujja da shi indal muwafaqa koda hadisin sa yayi muwafaqa da hadisan wasu amintattu ba a yin hujja da hadisin sa fa kaifa indal mukhalafa ina ga kuma inda ya saba wa thiqat ina fata an gane to sai mas'ala ta 54 وأما حمل الجنازة على على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات تا مسألة إتقاور أو كانت أكن keken shanu ko mota yanzu mun ji maganar su masu rakiyar gawan hukuncin hawansu kan abin hawa to yanzu ita gawar a ɗauke ta a ɗora ta akan irin keken shanu shine araba ko wilbaro ko dai dukan abin da ake hawa a tura aw sayyaratin mukhassasatin lil janaiz ko kuma motar da ake aka keɓance ta dan gawa motar kai gawa wa tashyi'ul mushayyi'ina laha da kuma rakiyar masu rakata wahum fi sayyarat su ma suna cikin motoci an fahimta makabartar aka ɗauki wata mai nisa kawai aka ce za a kai mamacin can da aka mota aka ɗora a mota sannan su kuma masu rakiyar dusu ma suna kan abin hawa to irin wannan yaya hukuncin wannan shek albani ce fa hadhihi suratu irin wannan sura din la tushra'u ba shar'anta yin ta ba albattata kwata kwata wa zalika li umurin yace abinda yasa na ce wannan ba shari'a bace a dauki gawa akan mota mara kanta su kuma akan mota yace wannan dora ta ita kanta kawai akan abin hawa ba shar'anta ba yace saboda al'amura kamar haka al'awwal na farko annaha min adatil kuffar daukan gawa akan mota na daga cikin al'adar waɗanda ba musulmi ba an gane ko wa qad taqarrara fi shari'ati shak albani yace kuma ya tabbata a shari'ar musulunci annahu yanda lamarin yake la yajuzu taqaliduhum koyi da su baya halatta fiha wa fi dhalika ahadithun kathiratun jiddan banda wannan kuma akwai hadisai masu tarin yawa da suka yi magana akan haka kuntus wato kuntus tawabtuha wa kharrajtuha fi kitabi hijabil mar'atil muslima yace na game hadisan na kuma yi takharijin su a wani littafi na hijab hijabil mar'atil muslimati fil kitabi was sunna an gane ko ba'dha fil amri wasu daga cikin hadisan cikin umarni suka bayar wal haddi wasu hadisan sun yi umarni walhaddi da kwadaitarwa ala mukhalafatihim akan saba wa kafirai waɗanda ba musulmi ba fi ibadatihim a cikin ibadarsu wa aziyaihim da kuma shigarsu wa adatihim da al'adunsu wa ba'dha wasu hadisan kuma min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da kansa fi mukhalafatihim cikin saba musu fi zalika cikin abubuwan da aka ambata faman sha'a littila alaiha wanda yake son ya dan leko hadisan falyarji ilaiha ya koma zuwa ga wancan littafin hijabul mar'atul muslimati fil kitabi was sunna zai ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ya kwadaitar akan mu dinga bambanta da arna in a ibada a komai shi yasa bikin mu ya bambanta da nasu al'adan mu ta bambanta da tasu jana'izan mu ta bambanta da tasu ina fata an gane dan ya zamanto ba ma kamanceceniya da su annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace ya sabawa yahudu da nasara ko da kafirai gaba daya wannan shine abu na farko kenan daukan gawa akan abin hawa mota wannan yana daga cikin al'adar waɗanda ba musulmi ba na farko shi yasa shi Sheikh Albani yake ganin ba a shar'anta yin haka ba na biyu annaha bid'atun fi ibada yace bid'a ce a cikin ibada ma'a mu'aradati halis sunnatil amaliya tare da cin karonta da wata da sunnar annabi a aik ta aiki fi hamlil janazati wajen daukan janaza ya saba wa aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam an taba dora gawa akan keken shanu ko wani abin dauka dan a tafi da ita ba wa kullu ma kana kadhalika min almuhdathat duk abin da ya kasance na irin waɗannan abubuwa daga kirkirarrun al'amura a addini fa huwa dalalatun ittifaqa wannan bata ne malamai sun ittifaki akan haka wa kullu wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala الثالث نوكو أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها yace sannan ɗaukan mamaci a mota wannan zai zai subutar da ƙarshen abin da ake so a ɗauka wato na ɗaukan mamaci a kafaɗa wata shi'iha da raka mamaci a ƙasa to za a kubutar ko kuma za a rasa manufar wadda take makorar wato manufa ta ƙarshe game da ɗaukan sa a kafaɗa da kuma raka shi a ƙasa wahiya tadhakkurul akhirah shine tuna lahira tuna lahira kama nassa ala zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil hadith al mutaqaddim kaman yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nassanta haka a hadisin da ya gabata fi awwal hadha al fasl a farkon wannan fasali bi lafzi da lafazin wattabi'ul janaizi ko wattabi'ul janaiza ku raka janaza tudhakkirukumul akhirah za ta tun zai tun za ta tuna muku lahira aqulu yace ina cewa inna tashyi'iha ala tilka sura raka gawa a irin waccan surar ta kan abin hawa a dora ta akan abin hawa kila su ma marakanta suna kan ababen hawa mimma yufawwitu ala nasi hadhihi algaya na daga cikin abin da zai sa mutane wannan manufar ta ƙarshe a sharifatu madaukakiya ta kubucewa mutane tafwitan kamilan kuma cikakkiyar kubucewa au duna zalika ko kuma ƙasa da haka fa innahu mimma la yakhfa 'ala al-basir domin ba boyayyen abu ne ba ga dukkan mai ilimi mai basira anna hamlal mayyit 'ala al-anaqi ko shakka babu daukan mamaci akan kafadu wa ru'yatal mushayyi'in laha da kuma ganin masu raka ainihin mamaci wa hiya ala ru'usihim mamacin yana kan kawunan su yana kan kafadun su ablagu ko shakka babu irin wannan salon da wannan hanyar ya fi kaiwa matuƙa fi ta haƙiƙi ta zakuri wato wajen tabbatar da wato tunatarwa ɗin walitti'az da wa'azantuwa min tashyi'iha ala suratul mazkura sama da raka gawa a irin waccan surar da aka ambata ko da baka cikin masu bin gawa kana zaune kawai aka zo aka wuce da ita ga mutane malam ana tafi wasu suna ɗaukar ta wasu a kafa wasu kaza kaza wannan kadai zai tuna maka makomaka amma a ce an samu wata mawuta ma ba ta daukan gawa ba helix ce lafiyayya an dora ta wani ma kawai zai dauka wasu yan biki ne ko wasu wanda za su je wani taro ne da haka wanne zai fituna wa mutane lahira a dauke ta akan mota ko kuma a dauke ta a kas a kafadu masu raka ta suna kan kafa ko kun gane abinda malam yake so ya fito da shi wala akunu mubaligan idza qultu yace bazan zama na kai matuƙa ba idan na ce innan lazi hamalal arubiyi na alaiha inna ma huwa khawfuhum min al-maut abin da yasa za ga wa'inda ba musulmi ba arubiyun wato european country wato european mutanen turai abin da yasa kuke ganin suna daukan gawawwaki akan mota inna ma huwa khawfuhum min al-maut saboda tsoron su ga mutuwa saboda tsoron mutuwa da suke wa kullu ma yuzakkiru bihi da dukkan abin da zai tuna musu mutuwa da haka kaman in ka zo kaman kai intimidating ko ka tsoratar da su ya kawai mutum yana zaune kawai yana shan shayi ko yana shan shisha ko yana abin da kawai ka zo ka wuce mata da gawa a kafa to shi sa sai a sunkume ta a cikin envelope sai a wuce da ita ma baka sani ba kai ta sharholi yaka kai ta shanta kewa ka ba wani abu da zai tamma da hankali dan ba sa son mutuwa duk abin da zai tuna musu mutuwa ba sa so babu mutuwa a cikin lissafin su bata cikin kamus din su da haka duk abin da zai tuna musu mutuwa ba sa so da haka in an mutu sai dai a sa gawa a cikin envelope ba wasu masu rakiya kawai envelope shikenan kawai aje aje abin ne ta da haka kaji su mutane su turawa dalilin da yasa ba sa son su dauki wannan salon na daukan gawa akan kafadu ko kuma wani abu mai kama da haka bisababi tagallubil maddati alaihim sabida wato san duniya ya riga ya yi musu rinjaye shine bi sababi tagallubil maddati alaihim saboda sun zama madiyun duniyanci ya riga ya yi galaba a kansu wa kufurihim bil akhira da kuma kafurcewarsu da lahira abu na hudu daga cikin dalilan da Sheikh Albani yake kawowa game da rashin dacewar daukan gawa akan abin hawa akan mota annaha sababun qawiyyun yace ko shakka babu daukanta akan mota sababi ne ko dalili ne mai karfi li taqalilil mushayyi'in laha wato wajen karanta masu rakata yanzu misali daga nan Hausawa sai aka ce abin nan za a kai mamaci farm center sannan kuma a mota za a ji da Allah adadin waɗanda za su raka ta inda a ce gyaɗi-gyaɗi za a kai ta a ƙasa wanne za su fi yawa to kaga kenan ko shakka babu ɗaukanta akan abin hawa zai karanta masu kwaɗayin rakata warragibi na fil husuli alal ajari da masu kwaɗayin su samu lada allazi sabaka zikiruhu ladan da ambatansa ya gabata fil mas'ala a mas'ala ta 45 min hadha al-fasl a wannan fasalin zalika li'annahu la yastadi kullu ahadin domin ba kowanne ɗaya bane daga cikin masu son rakata yake da iko an yastajira sayyaratan ya dauki abun hawa na haya ko mota ko a daidaita tsaho li yashayyi ahadan ya raka gawa wani da an ce an yi guri kaza za a kai ta sai ce kai tun ba shi da abun hawa shikenan ya samu sallah sai ya tafi sa gida yanzu kowa ne zai zo ya rasa abin hawa kawai je tare dan adidin sau ya ce ka da Allah ga wannan nake so ka tabi kai ka raka maraka ta ina san nawa zan baka nawa zai bashi kawo kuɗi ne mai yawa da haka ba kowa ne zai iya wannan ba kaga karshe dai indirectly daukar ta akan abin hawa kamar mota ya haramta wa wasu da dama cikin waɗanda suke kwaɗayin ladan rakata al-khamis yace dalili na biyar أن هذه السورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما أريف عن, عن, عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن, عن الشكليات والرسميات لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير الموت والحق أقول إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة لكفى ذلك في ردها فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكره Sheikh Albani yake cewa wannan surar ta ɗaukan gawa a kan mota, la tattafiku min ƙaribin wala min ba'idin ba ta haɗu ba ko ta kusa ko ta nesa da ma'urifa ba ta haɗu da abin da aka sani ba an shari'atul mutahara game da shari'ar musulunci tsarkakakkiya a samha mai sauƙi minal bu'udi an shakaliyat wato na ainihin wato albu'udin nisa an shakaliyat war rasamiyat wato yadda shari'ar musulunci take nisa da dukkan wasu bin wasu hanyoyi masu wahala ko wasu ka'idoji wanda cika su zai yi wahala ga in ka fahimci mai cice shari'ar musulunci ta yi nesa da irin waɗannan abubuwan to irin wannan salo na a ce kowa da mamaci ya mutu a neman mota a ɗauke shi to ko shakka babu ba ta da kusanci ba ta haɗu da shari'ar musulunci da aka santa da tsarki da tsafta da kuma sauƙi ba to ba ta haɗu da ita ba ko ta kusa ko ta nesa fi mithil hadha al-amr al-khatir musamman cikin wannan al'amari mai girma al-maut ita ce mutuwa wal haqqu aquli ce gaskiya nake faɗa fa innahu law lam yakun fi hadhihi al-bid'ati illa hadhihi al-mukhalafa koda wannan bid'a ta dora abin wato mamaci akan mota koda babu wannan bid'ar babu komai tattare da ita illa hadhihi al-mukhalafa sai wannan saba wa manufofin shari'ar musulunci da ta yi lakafa zalika fi raddi da wannan kadai ya isa ai mata raddi ai raddin wannan bid'ar fa kaifa to ballantana kuma idan damma ilaiha ma sabaka bayanuhu musamman kuma a hada da bayanan da suka gabata min al-mukhalafati na abubuwa da dama na saba wa shari'a wal mafasid da barna wa gairi zalika da wani haka mimma la azkuruhu daga cikin abin da ba sai na ambace shi ba na fata an gane to a ƙarƙashin nan sai suka ce ya juzu inda alhajati wa darura ya halatta a ɗauki gawa a mota an gane in akwai bukata ko kuma akwai larura kenan yanzu idan babu bukata babu larura a ɗauki gawa akan kafaɗu a ƙasa marakanta su raka ta akan ƙafa wayanda suke kan abin hawa su raka ta amma daga baya wannan duk bayani ya gabata ko in babu larura haka ya kamata in babu bukata haka aka fi so amma in akwai bukata ko larura kamar wace bukata ko larura mithlu bu'udin kamar nisa yanzu kamar yadda na ambata a ce a ɗauki mamaci daga nan za a kai shi farm center lalle akwai nisa ko a ce misali daga kai shi za a kai shi makabarta abbatuwa ko za a kai shi makabartar dan dolo ko to kaga duk waɗannan wurare ne waɗanda daga inda kake zuwa can makabartun akwai tazara har yaushe aka iya kaiwa mara kansa kai basu galabaita ba su gaji ba sannan mutane a kafa suna tabi ina fata an gane musamman mutane irin na yanzu da ba wani motsa jiki ake ba ko to sai suka ce kaga wannan uzuri ne in akwai nisa makabartar to wannan larura ce ko bukata za ta iya sa a dora ta akan abin hawa suka ce ko kuma harrin shadid ana cikin bazara irin tsananin zafin nan wani lokaci ma za ga da azumi ga azumi a bakunan mutane ga rana ta take ga zafi ana yi to wannan dan tausaya wa yanayin da ake ciki babu laifi a dora ta akan abin hawa dan ya sauƙaƙa wa marakanta wannan ainihin mashakka din au madar ko ruwan sama an gane ko ko kuma bard ko tsananin sanyi au qillatul mushayyi'in ko kuma rashin yawan wanda za su rakata kila irin rasuwan nan ce duk sai da aka watse daga cikin unguwa yan kasuwa sun fita yan ma'aikata duk ba kowa sai ga wani lokaci sai ga in an zo sai ga mutanen da za su raka gawar ba su da yawa wanda da wahala su iya ɗaukanta iya wannan adadin su iya kaita makabarta akan kafaɗinsu to wannan ƙarancin waɗanda za su rakatan na iya jawo larura ce ta a nemo mota a ɗora kai an gane ko ka duba cikin attajuwal ikilil mai attajuwal ikilil ya ce babu laifi in akwai darura ko akwai bukata kamar yadda mai maɗalibu ulin nuha shi ma ya ce in akwai bukata ko larura babu laifi haka in ka koma majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taimiyya shi ma akwai irin wannan bayanin cewa in akwai mashakka ko akwai nisa ko kaza ko kaza irin bayanan da aka yi haka shek salih al-uthaymin rahmatullahi alai shi ma yayi makamancin wannan bayanin cewa in akwai haja ko darura makamancin wanda muka ambata ruwan sama Uh, sanyi zafi mai tsanani nisa da kuma karancin waɗanda za su raka ta nan a azar ne da kuma abubuwan da za su iya sa a ɗauke ta akan abin hawa amma ya zama na ba wai wani sanyi ake ba wanda zai zamanto da bukatar sai an ɗauke ta akan abin hawa ba wani matsanancin zafi ake ba ba karancin waɗanda za su raka ta ba ba kuma nisa ne da makabartar da za a kai ta ba to ya fi kyau a ce ba akan mota za a ɗora ta ba don wani lokaci za ga kamar da kamar wani nau'i ne na gata ya danganta da wanda ya rasu wani in akwai gata ana kan a idar da sallah ma za ga an juyo hilux ko an juyo ta mota an ce kawai a dora a kai ko saboda kawai ai a gurin cikin yan uwan mamacin ko abokai ko kaza akwai wanda ya zo da mota da haka nan nan gyaɗi gyaɗi za a je sai a abu nan kamata ya da mai hilux din da sauran duk masu ababen hawa su ajiye tun da tazarar ba nisa kuma ba zafi ake ba ba sanyi ake ba ba karancin mutane ba ga mutane masha Allah da yawa to shikenan sai a tafi a samu wannan falalar sannan manufar ta duk wanda ya hange ku ya tuna da lahira wani ya gutsir biredi zai dora da shayi ya gano wuce da gawa za a tuna masa wani ya zaro kuɗi ya fara kirga ya gano wuce sai ga sun koyar da kai ya san dai akwai wannan rana tana zuwa an gane ko wata ta fito za ta tafi unguwa ita ma ta sai ta dan ratsi ana tuna mata fa ana mutuwa fa wani shi ma ya baran kan baran kan a bayan motarsa sai yana zuwa ya ga shi ma yadda gosulan sai da aka tsaya shi ma ko dai baya so ya kalla ya san mutuwa ce an gane ko to duk ire-iren waɗannan abubuwan su ne to in aka ce a mota aka ɗauke ta ba lalle wannan fa'idojin su fito ba ina fata an gane wallahu ta'ala alam to insha Allah sai mu tashi wal qiyamu laha mansukhun abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah amin Mhm.